da suke suna suna zuwa don ta sauri ita alhamza kuwa ita ta gama duka saboda zama wata asali ko mun yi baitoci guda biyu da suka gabata gare mu daga farida ta suyudiya take ya baitocin suka ce ilistifhani min san matatarsu bilin idani sai na biyan shiga wata saura ko wadda halan nafiya wa adifan yura wa hal hal litasbikin tana zuwa ne don tasbiki ijabi amma tasbikin wanda yake ijabi haka shi ibn hishamin mai asali ya tafi akai mai asalin littafin nan da shi maula abdulhafiz zuwa yi ya wake maula abdulhafiz wajen dubu da dari uku da talatin da wani abu ya wafati ko da kusan hamsin ne ma talatin da wani abu dubu da dari tara da wajen talatin da wani abu na miladiya amma ta hijiriya wajen dubu da dari uku da hamsin da wani abu ya wafati shi mai wannan waken to mai asalin shine ibn hisham a mugunin labib akan haka ya tafi na cewa ita hal ana tambaya ne da ita daga tasbiki kuma wanda yake ijabi shi ibn hisham shine malamin nan mashhuri wanda ya bayyana wanda ake masa jinjina da cewa ko si ba wai bai kai ishe ba ko wanda ibn haldun yake fada cewa muna muna magar muke jin labarin cewa an samu wani malamin nahau a misra wanda ya fi sibawai himayi sanin na hau to shi ibn shamin akan haka ya tafi to ma almajirinsa shine tajiddini ibn surki ne jam'ul jawani na usulul fiqh wanda suyudi ya wake ga cikin kaukabu sadi shi ma haka ya tafi tajiddini ibn surki ya karbi ilimi wajen ibnu hishami almajirinsa ne ko da yake wato dama mai samun din ya girme shi kuma tsakaninsu a wafati shekara goma ne kawai tunda ibn isham ya wafati dari bakwai da sittin da ɗaya shi ko tajiddini ibn sulki ya wafati dari bakwai da saba'in da ɗaya shi yasa tsakaninsu an samu shekara goma ne a wafati dukkaninsu dai basu dade a duniya ba amma har gara ma shi ibn shamin din ya hau hamsin hamsin da uku ya a duniya to amma shi wato take ya tashi dini ibn sarki ko hamsin bai kai ba arba'in da wani abu kawai ne arba'in da shida ya a duniya arba'in da shida kawai ya a duniya shi ya ibn sarki ne can uljawani to amma wannan maganar ita ce jalaluddin suyudi yake ta ko a kaukabu sadi ita ce jalaluddin suyudi yake raddinta a cikin kaukabu sadi waye mai kaukabu sadi anan ko babu wa qawluhu fil asali lil ijaji kabni hisham laysa bis sawabi wa qawluhu fil asali lil ijaji kabni hisham laysa bis sawabi وقوله في الأصل في الأصل fadin tajiddini ibn sulki asalin littafin nan na waki ne jam'ul jawani da yace lil ijabi ita hal ana yin tambaya da ita ne wadda take ijabiya ba salbiya ba wani misali yace ba za ka ce hallam ya kum zaidun ba ba da ma ka ce hallam ya kum zaidun ko halla ta jilisu ma'ana ba za ka faɗa ba amma shi su ya ce lesa lisbisawadi wannan magana ta shi tajuddini ibn sulki da kuma malaminsa ibn hishamin duk ba daidai ba ne shi yasa kamar wannan gyaran da shi suyudi ya musu wato yana daga irin kokarinsa shi na fuskan na hau jalaluddin suyudi yana da kokari iyaka nasa a fuskan nahau inda za a gani da cikin faridarsa ko kuma a wasu littattafan nasa na nahau kamar a wato kamar a hamul hawani kamar hamul hawani to bil ijabi ka bani hishamin ka bani hishamin laisa bis sawabi ka bani hishamin laisa bis sawabi wa qawluhu fil asli fadin ibn sulfiya asalin littafin nan shine jam'ul jawami lil ijabi ita hal tana zuwa dan ijabi ne kawai ba ta zuwa dan salbi ka bani hishamin kamar yadda ibn shanin ya faɗa laisa bis sawabi wannan magana ba daidai ce ba ba daidai ce ba to ya ce lalika sauwuri ita hal ba ta zuwa don ta sauwuri hal ba a yin tambaya da ita tambayar da take ta sauwuri duk tambayar da za a yi da ita tambaya ce wadda za a iya ba da ansa ta da na'am ko la a ya fi hali ya ku jama'a ta ku saurari wannan a ya fi hali ya ku jama'a ta ku saurari wannan ku ji wannan sai mu maimaita shi wannan baitin ko tasdiqi mudlakan iza ma qad halat am mujabin ya habbaza لطلب التصديق مطلقا إذا ما قد حلت أم موجب يا حبذا litalabi tasdiki lami da da'i da lam da ba litalabi tasdiki shi wannan baitin kamar gyara ne shi maula abdulhafiz ya ga shi mai asalin littafin yadda aka faɗa cewa su yudi masa gyara ya masa gyara da shi da almajirinsa to shi ma maula abdulhafiz shi ne ya kawo kamar wannan gyara ya ce abin da ya fi dai a ce ita had tana zuwa da neman tasdiki ko wanda yake mujabi ne ko wanda yake manfi idza ma qad halat an mujabi idan ta wofinta an mujibin daga abin da zai nuna cewa kawai ta zo dan ijabi ne ta iya zuwa dan neman tasdiki wanda yake salbi dan neman tasdiki wanda yake salbi shi yasa kamar kaidin da shi ibn hisham din ya kawo da shi da almajiransa ta juddin ibn sulki ba daidai ba ne shi ne shi ma a nan ya gyara ya habbaza ya ma dalla wannan gyaran da aka kawo wannan gyaran da aka kawo ya yi daidai da bayanan da malamai suka yi a wajen nan ya habbaza ya mutane ma dalla wannan gyaran da aka kawo ya wannan ta yi ta nida'i ce an shafe harafin nida'am an shafe munada ana nufin ya kaumi habbaza inda dai an san habbaza habba menene habbaza din nan eh wata iri filiya wani irin fili ne habbaza to ina fa'ilin sa to wani fa'ilin mustattiri ne malam ra'ayin fa'ilin na mustattiri ne luni mahabbazal mene ne karshen baicin yana da raza ki baka wuce ni ba mahabbazal fa'ilu za wa in turin zaman faƙulla habbaza ai habba din iyaka nan ne fi'ilin zaɗin fa'ili shine fa'ili da wasu ne mahabba za habba za alfa'ilu za fa'ilin shine za zaɗin habba ɗin shine fi'ilin shi kuma habba ɗin nan me yi awansa a tasarifi haka ne kuwa eh a duk ba haka wace ba fa'alan ce ba fa'ila ba ai babun fa'ula aka mai da shi habba din fa'ula ce inda ana cewa karuma zaidu misali ana so a yabe shi da karamci ko faquha ko hasuna ko na'uma ko aluma alima ma ka iya mai da ita babun fa'ula duk wani fi'ili ka iya mai da shi babun fa'ula don ka nuna yabo in kana so ka nuna yabo ko duk wani fi'ili ko da shariba ne masalan ka ce sharuba zaidu kai zaidu in ne magana sha ake ai ya kai inda ya kai sharuba zaidu ko faquha ko aluma ya kai inda ya kai a ilimi ko ba a shi yasa ita ma habba din ta koma a habba din habuba ne aka ce habba habuba ne aka riga ne aka ce habba fa'ilin shi ne za kaɗan akan kawo fa'ilin nata lamiri wanda za a jarrance shi da ba kamar faɗin a haɗar a haɗali da yake cewa faƙultu ƙutuluha an kumu bi mizajiha wa habba biha maqtulatan hina tuqtalu faƙultu ƙutuluha an kumu bi mizajiha wa habba biha maqtulatan wa habba biha haɗin shi ne fa'ilin habba wannan baɗin da aka sa za'ida ce kawai amma shi haɗin shi ne fa'ilin habba wa habba biha maqtulatan hina tuqtalu magatulatan kuma menene kenan wa ba'da kulli makatara ta'ajjuba mayyis ka akarin bi abi bakarin aba inda mai alfiya yake fada ko wa ba'da kulli makatara ta'ajjuba mayyis ka akarin bi abi bakarin aba ko lillahi dauruhu farisa da irin wannan aitamizi ne ba hali ba ne lillahi idan ruhu farisa amma ta yi a fassara shi su cewa ya halin ne amma dai a ce tamizin ya fi a ce tamizin ne ya fi daga ce halin to wannan kenan wannan baitin kenan dai sai mu maimaita shi huwa huwa ya baza huwa huwa wani lokacin akan bayyana kamar ala habbaza ahalul mala gaira annahu idza zukirat mayyun fala habbaza iya kaga da anan ya bayyana mahsusu bil mati da mahsusu bil mati da mahsusu bil zanni ala habbaza ahalul mala ahalul mala shine mahsusu bil madhi iya shine mahsusu bil zanni innan ana nufin zargi cewa ake la habbaza sai yasa habbaza da ya faɗa yabo ne la habbaza ko zargi ne zargi ne to ya fi daga ya to ana mun haka ya inganta ko kana ganin ya fi karfin tafila ya fi wahalitas mutas'ilun dikin na'am mustaf'ilun ijabi mustaf'il wanda za a mai da shi maf'ulu la litasau la litasau mubta'ilun wurin aya mutaf'ilun sihabi fa'ulun mutafa'il ne daman arrajazu ai ba mamaki don zihafin da ya shigarwa wani bisra'in ya fi na wani inda wasu ma cewa suka yi daman duk bisra'i za a ɗauke shi a matsayin baiti ne ba mamaki a tunda zihafi ne zihafi ba lazimi ba ne tibhani wa kullu wawi da kafi da lam'ara tasawuri bila ihijani sai ne makaranta baitin gaba daya ko atalil istifhami duk wani suna da ya zo na istifhami wa kullu ma atalil istifhami duk wani suna wanda yake ya zo don istifhami fali tasawuri to shi yana fa'idantar da tasawuri ne kawai bila ihijami ba wani kace nace ana haka magana take ba wani malami da ya ce akwai wani suna na istifhami wanda yake fa'idantar da tasdiki ita hal ita ce kadai wato ita harafi ce kuma take fa'idantar da tasdiki kawai ya nemi atul ma'ani yake fada a nan ya nemi atul ma'ani yake fada a wannan waje sauran kuma dinna tasawuri ne ita ko alhamza ita ce take zuwa dandika yasta'i za kana da laf ma huwa gairu hasilin wal muntahab minhu tamanni wala hul mawru'u laita wa illa mimkinin walau misla ma alla dahila fihi wal istifham wal mawru'u la يطلب تصديق وما همزا أداة تصور وهيهما cewa ya fa hal ya yi dulabu tasdiqun hal ana neman tasdiki da ita hal tana zuwa ne don tasdiki istifhami wanda yake tasdiki wa ma ada hamza sauran kuma adawatul istifhami in banda alhamza tasawwuru su ana neman tasawuri ne da su wahaya ita ko alhamza kuma da tasawuri da tasdiki ita alhamza tana zuwa dan duka ko fahal biha yudlabu tasdiqu wa ma hamzan ada tasawwuru wahaya huma to ko suyudi yana faɗa a kaukabu kaka bilbakiyati bilbakiyati da labar tasawuru ko bilbakiyati da labar tasawuru sauran adawatul istifhami man da alhamza da hal duk suna zuwa ne don tasawuri kawai su tara su tara to wannan baitin kenan sai mu maimaita shi ko sai kuma wa faradat li hamzatin min ashara معدودة محصورة مقررة وفارقت لهمزة من عشرة معدودة محصورة مقررة إتهر تابا بنت لهمزة ga alhamza wannan lamun kawai an kawo shi za a ne ko za a ce wa fara kat hamzatan ne kawai da aka sa lamun ta bambanta da alhamza min ashara ta hanyoyi goma ita hal ta bambanta da alhamza ta hanyoyi goma wanda dukkanin su dai suna zuwa dan tasdiki illa ya ka ita alhamza tana zuwa dan tasawuri tana zuwa dan tasawuri ita ko har sai tasdikin kadai to har ta bambanta da alhamza a guri goma ma'adudacin wuraren nan goma a beban kidayawa mahasuratin abai iyakan cewa mukarrara a tabbatarwa a littattafan malamai to guri goma da ita har ta bambanta da alhamdu su ne za a faɗi wuraren goma inda yake aka samu bambanci tsakanin hal da alhamdu wannan ne baitin kenan zai sake maimaita shi ko tsofa su bi tasdiki wal ijadi mustaqbal al ati takhatassu ta da ha yani akan ita hal hal wanda ake istifhami da ita daman tana zuwa ne dan istifhami an faɗi cewa wa fara tsat li hamzatin akwai bambanci tsakanin hal da alhamza ta istimhani min ashara ta fuska goma a waje goma ne suka bambanta to zo za a shiga cikin bayanin guraren da suka bambanta na farko aka ce ta hatassu guri na farko da hal ta bambanta da alhamza shine cewa ita hal ta tassu bit tasdiki ta banta da tasdiki ba ta zuwa don tasawuri ba a tambaya da hal tambaya da take ta tasawuri tambayar da ake da ita ta nisba ce ta nisba ce amma ita alhamza tana zuwa don tasdiki tana zuwa don tasawuri ko ya baitinmu na farko a baitutuka da muka karanta na alfiyar siyudi farida alhamzatul alhamzatul alhamzatul aslu fil istifhani min samma tahatassu bilin idami wa afhama tasdiqa wa tasawwura wa dahalan nafiya wa adifan yura wa afhama tasdiqa wa tasawwura ita alhamza tana zuwa dan tasdiqi tana zuwa kuma dan tasawuri a kitabuka huna am kitabi za a iya tambaya a nan da alhamza amma hal ba za ta shiga ba ba za ta shiga a wannan wajen ba saboda wannan tasawuri ne amma hal haza kitabi wannan za ta iya shiga tun da tasdiki ne za a iya ba da amsa da na'am ko la ce yasa tasdiki ne tambaya ce daga nisba ba tambaya bace daga falle abu da yake falle da to ita hal ta keɓanta da tasdiki ya mimi atul ma'ani yake fada a kai me iza kana da lamma huwa gairu hafil wal munta fi tamanni wala hul mawru'u thumma la alla dahila wal mawru'u la fa hal biha yudlabu tasdiqun ko wa ma hamzan ada tasawwurun wa hayahuma wahayahuma ita alhamza ana zuwa da neman tasawuri ko tasdiki ita ko har sai tasdiki walil ijadi guri na biyu da ita har ta bambanta da alhamza shine cewa ita alhamza aya istifhami da ita daga abin da yake nafayi ko abin da yake ijabi ita ko hal ba ta shiga wa nafayi ba za ka ce hal lam yaji zaidun hallam ya ji zaidun ba zai yiwu ba amma alhamza za ta iya zuwa nan ka iya cewa alam ya ji zaidun ga sha qur'ani guri da yawa ko alam nu rabbika fina walidan alam nashrah laka sadrak duk inda yake alhamza ta zo dan istifhami wanda yake nafari a misalbi wato ba ijabi ba guri na biyu kenan mustaqbal al'ati haka nan kuma ita a hal in ta zo tare da murari to tana nuna cewa murari in yana nuna abin da zai zo ne nan gaba an faɗa dai cewa almurari'u salihun lil hali aw lil istiqbali to amma idan hal ta zo tare da murari'i to sannan ta ayyana shi lil istiqbali akwai wasu haruffa da in sun zo tare da murari'i sai su mai da shi ya koma istiqbali kamar ita hal din nan kamar kuma wanne lam lam lam kamar su sini kamar sini kwarai kamar saufa eh kamar si ne kamar lan mako lan ma tana nuna istiqbali amma lam ita tana so ya ba ma'anarsa ya koma muri idan lam ta shiga wa murari gaba ɗaya sai ta cire shi daga hali ko istiqbali ta bai da ma'anarsa ya zamo muri to mustaka shi yasa ita har ba za a yi tambaya da ita daga abin da yake yanzu yanzu ba baka ce har ta ƙumu lana lana sai dai a ta ƙumu lana inda kasa lana ya nuna yanzu yanzu to har ba za ta zo wajen ba sai dai a a ta iya zuwa a wajen a ta ƙumu lana a ta ƙumu lana bilartiyadi ba kokonto a wannan bayani da aka yi babu kokonto a wannan bayani da aka yi ba cewa aka yi ta hal sai kawai murari'i take shigarwa ba ta iya shigarwa mari ta iya shigarwa murari'i ta iya shugarwa jumla ismiya inda qur'ani ga a wasu wuraren ta zo tare da jumla ismiya ko ina misali a halantun mutsalirun halantun muntahun fa halantun muntahun da wurare dai da dama akwai kuma inda yake ta shiga wa fi'ilin ko kamar kaga halata alal insani ta shiga wa fi'ili mari akwai kuma inda yake ta shiga wa murari'in kamar kaga fa hali hulaku illa alqawm alfasiqun hal yanzuruna fa hal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina halu dinnan hal ta shiga wa murari ne ko to amma abinda ake nufi da wannan shine cewa ita idan ta shiga wa murari to sai ta ayyana ma'anarsa ga istikibali ba hali in ta shiga wa murari to ta mai da shi ga istikibali kawai shine abin nufi da wannan wannan shine waje na uku daga cikin gurare goma da aka ce ita har ta bambanta da alhamza a wannan baitin ya kunsa sauran kuma za mu ji nan gaba sai dai mu maimaita shi baitin
da halhaltali da ya aka samu a kan aka san da zai zama tuli ta ata alhamda ta dauka
shi kamar kaka kake nufi wannan ita alhamza abinda ake nufi muhimmi a nan shine ita alhamza ta fi umumi a duk adawatul istifhami kalmomin da ake amfani da su wajen istifhami to ita alhamza ta fi umumi don ita ta iya shiga wa komi in dai za ta yi a tambaya to a- alhamza za ta iya shiga tasawuri ne ko tasdiki Mm, kuma shi yasa ma aka ce ita kadai ce a cikin adawatul istifhami ake iya shafe ta mun san mata tasu bilin idani shi yasa takan zo kuma a matsayin mai adafi take shigarwa na fahima kuma Mm, ah, wato take take shigarwa na fahima to wa wa fama tasdiqa wa tasawura wa da halan nafiya wa adifan yura Mm, amma sauran adawatul istifhami gaba ɗaya ba sa shigarwa na fai ba ka ce mata lam ji zaidun ba sai dai mata ya ji zaidun ko aina lam tajlis ba za ka ce ko aina ma tajlisu sai dai aina tajlisu aina tajlisu ko aina tusalli da aina tanamu duk wannan ka amma ita alamza ita kadai za ta iya shigarwa nafai yasa wannan da aka ce ita har ta ke banta da nafai wato dangane da alhamza ne ba wai dangane em, ba ta shiga wa nafai dangane da alhamza ne Em, amma dangane da sauran masu ma gaba ɗaya ba mai shiga wa nafai sauran adawatul istifhami in ba ita alhamza ba ba mai shigarwa nafai sai dai ijabi Em, ah, ba za ka ce mata lamta ko aina ah, lamta jalis sai dai aina ta jalis sai maimaita baitin ko ita shiga wa hal wannan ba harshe ta istifhari ba hallace hallace ta arari ba istifhari ba ne halla shakakata ba istifhari ba ne su yasa ba ba na fahima a wajen gaba daya kuma domin ba na fayi a wajen gaba daya hala shakakata arari ne ko ake arari ne a wajen sun halla shi ma wato ba abin nan ba ne shi ma ba wai istifhami ba ne halla me ya hana me ya hana hankalin ka hana ka shi ma arari ne arari ne a wajen ba istifhami ba ne to haka an sabbi mai into sai wanne وما أتت داخلة عن شرط نو وما أتت داخلة عن شرط نو وما أتت واوي دميمي دالب عن شرط نو إن أو اسم بعده الفعل رأو ne akan irin abubuwan da ita hal take banta da alhamza hal ta istifhami ta bambanta da alhamza ta istifhami ya ce wa ma'atar dahilata wato guri na a can a baya an ce kaka tatarsu wal'ijabi an faɗi guda uku abubba guda uku da take banta da su daga alhamza to sai a abu na hudu da na biyar da na shida su aka ambata a wannan baita daga cikin abubban da ita har take banta daga alhamza da su ya ce ita har ba ta zo ta shiga ba a bisa a sharadi hal ba ka cewa hal in kama zaidu hal in kama zaidu ko hal in ya kum zaidu ba dama ka faɗa haka ko hal lauji ita tunda lau ita ma sharaɗi ce amma alhamza ita za ta iya shigarwa sharaɗi ga sha ƙur'ani ya zo gurare kamar a yin zikirtu a yin zikirtu alhamza ta shigarwa mi sharadi shi ne in to alhamza tana shigarwa sharadi halko ba ta shigarwa sharadi kuma a ta dahilata an sharadi nau inna abna biyar da ita hal ta bambanta da alhamza a shi shi ne ita hal ba ta shigarwa inna ba ta ce hal inna zaidan ka'imu amma ya halatta ka ce a inna zaidan ka'imu ga sha qur'ani a inna lana la ajran a inna lana la ajran in kunna na hanul galibina alhamza ta shigar wa inna amma hal ba dama ta shigar wa inna a wismin guri na shida daga guraren da yake hal ta bambanta da alhamza shine cewa ita hal ba ta shigarwa suna ba a da hulfi'ilu da yake akwai fi'ili bayansa koyaushe kaga hal to ko da ka ga suna bayanta to inda akwai fi'ili daga gaba to ka ɗauka hal ɗin makotakarta da sunan ne makotakarta da fi'ilin ne ta nan ta bambanta da alhamza ita alhamza galiban a tana zuwa tare da fi'ili amma ba sai lalle fi'ili ba kuma in ta zo tare da suna sai ta karbe shi hannu biyu in ta zo tare da fi'ili ta karbe shi hannu biyu ita alhamza amma ita hal ta iya shiga wa suna amma in ta shiga wa suna sai inda yake ba fi'ili sai inda ta duba ba fi'ili sannan ne za ta haƙura da sunan nan amma in dai akwai fi'ili a cikin jumlar to sai ta ce ita fi'ilin fa shi ne nata shi yasa ko nesa yake da ita sai ta jawo shi ya dawo kusa da ita yanzu misali idan ka ce a zaidan rarabta ya halatta ka ce a zaidun rarabta ko ka ce a zaidan rarabta duk ɗaya ne ko da yake an fi son ka ce a zai da rarrabta ko yadda can a alfiya yake fada ya mi alfiya yake fada a kan nan a babin istigali ya yake fada zai mai alfiya alibran kai ne kuka ko hatira nasbin qabla fi'ilin zi dalab wa ba'da ma ila uhul fi'ila galab ko watira nasbun qabla fi'lin zidalam kace zaidan irrihu ya fi daga kace zaidun irrihu amma halatta kace zaidun irrihu din wa ba da ma ila hul fi'la galab haka nan ba abin da yazo tare da fi'li ya fi kamar misali har kamar ita alhamza kace a zaidan rarabtahu ya fi daga ce a zaidun rarabtahu kamar na qur'ani kaga duk makaranta bakwai da aka suka karanta ko a basharan minna wahidan nattabi'uhu a basharan minna wahidan nattabi'uhu don ba dan qira'a sunna ce muttaba'a ba mu da ba da a qur'ani bane ya halatta a ce a basharun minna wahidan nattabi'uhu wahidun nattabi'uhu ya halatta a fadda haka ya halatta ba a ce a basharun minna wahidan din ya zamo hali tunda ko da yake nikira ce amma tunda yake ya zo da istifhami a iya kawo hali daga nikira in ta zo fi siyakin istifhami ko alhumma aishun baqiya na baitin da malaman na suke kawo ya sai alhumma aishun baqiya fatara li nafsika al'uzr fi ibadi hal amala to wannan kenan amma ita hal in ita ce dole sai dai ka ce hal zaidan rarabta ko hal zaidan rarabtahu ba da ba ka ce hal zaidun ita hal saboda me saboda ita hal da ta ga fi'ili sai ta ce shi ne nata shi yasa raraba din ko da yake wani wata kalma ta shiga tsakanin su da hal to amma ita hal din shi take hange ka hal iza ma ra'a fi'ilan bi hayyiziha hanat ilaihi wa la tarra bi firqatihi hal ko yaushe da ta ga fi'ili a cikin tafiyar ta sai ta ce to ita ta shi yasa misalin an ce hal zaidun kama ya za a irabin hal zaidun kama hal zaidun kama zaidun din menene a har koyaushe tana bukatar fi'ili ne shi yasa tunda ta hangi wannan kama din sai ta ce to akwai wani kamun kusa da ita shi yasa zaidun din fa'ili ne na fi'ili shafaffe wanda wancan kama din da ya zo yake fassara shi kama ko jumla ce wanda yake ta zo tafsiriya shi yasa la mahalla la min al i'rab kamar ka ce hal kama zaidun kama hal kama zaidun kama amma in ta cewa kai a zaidun kama zaidun mubtada ne wannan Eh, wajen baki ɗayan malaman basra a zaidun kama zaidun din mubtada ne kama kuma fili ne da aka shafe fa'ilin sa wato lamiri mustatiri jawaza jumla ita ce labari wajen malaman kofa ne ya halatta a jinkirta fi'ili ko amilin fa'ili daga fa'ilin ko a wajen malaman kofa suke kawo shahidi faɗin zabba'u malil jimali mashiruha wa ida wa idan shine amilin mashiyu shine ya rafancin mashiyu bisa cewa mashiyu din fa'ilin sa ne amma malaman basara suna tawilin irin wannan Mhm, suna tawilin irin wannan cewa wa idan masalan tawi labari ne na kada shafaffiya malil jimali mashiha ya kunu wa idan ko kana wa idan shi ya sa ba wai wa idan din ne ya rafanci mashi ba a wajen su to a wannan kenan dai an faɗi gurare guda uku a nan ya zama an hada da wancan guda shida kenan saura guda hudu Eh, wannan ra'au din kamar zarar ta timimul baiti ne Eh, ta timimul baiti ne sai mu maimaita ah, bai da hudu shi ne labarin zarafin da ya gabata shi ne labarin an gabatar da shi ne jawaza jumla kuma na atin ismin din ne a ismin Eh, wannan an din me ma'anarta da aka ce wa ma atatta hilatan an sharadin an din me wace ma'ana ce ma'anonin an guda nawa ne tara ne to wannan wacce ce ma'anarta hmm? da da da hala da hala in z- ko kuma da ha- eh, in za a ce kuma ya shi- ba wai ya shiga a gare shi misali yanzu ne ta ya shigo nan ya shigo wannan ɗakin ko wannan makarantar ko masallaci amma idan kana nan ya zo ya shigo gare ka da larabci ya ake faɗarsa Hmm? da hala alaihi ko shi yasa wannan ana mai ma'anar ala ce ko su da cewa ake da hala da halata ala sharadi Eh, ala sharadi wa ma ta dahilatan ala sharadin Ah, an ɗi mai ma'anar ala ce ko a ƙur'ani ma ya zo haka ko kamar ina akwai wayansu gurare kaɗan da an ta zo da ma'anar ala a ƙur'ani kamar wanne ya ba'ada ne wannan da tarkabun na dabakan ba'ada dabakin an ta zo da ma'anar ba'ada wadda take ta zo da ma'anar ala a ƙur'ani kamar wacce ne guda nawa ce wa man yabhal fa inna ma yabhalu an nafsi fa inna ma- fa inna ma yabhalu ala nafsihi ne ala nafsihi ne Mm, an wannan ma'anarta ala ne ko to sai eh? ya wannan an din eh, tana nan a asalin ma'anarta ta jawuzi tana nan a asalin ta jawuzin ta an limina na shimali ta ai wacce nuna a cikin taron an faɗi cewa tana zuwa da ma'anar ala ko Mhm, an faɗi Mhm, an tana zuwa da ma'anar ala a cikin guda taron ai an sa da ma'anar ala ko Mhm. Mhm, ista'ali da aka faɗa menene ai shine ma'anar ala din ko ista'ali to sai da adifin wa am qubailaha wa zani kismanin hatam wa wata'at wawi guda قرأت بعيد آدف وعم قبيلها وزان كسمان هتم ووقع an faɗi gurare nawa guri shida inda har ta bambanta da alhamza sai guri na bakwai da na takwas za a ambata a wannan baitin wa waka ita har takan zo bu'ai da adifin bayan harafin adafi sabanin alhamza alhamza ba ta zuwa a bayan harafin adafi amma ita hal ta kan zo misali kamar na ƙur'ani zalika jazainahum bima kafaru wahal yujaza wahal wawina da fi aka samu saha ko kuma fahal yuhlaku إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون هل تزوب عين فاتا دفي وكما wato fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wahal taraka lana aqilun min riba'i wahal taraka lana aqilun min riba'i wanda manzo Allah zo maka ake tambayar sa a gidajen ku za ta sauka sai ya ce aƙilu aidi ya sai da gidajen namu aƙilu aidi ya sai da gidajen namu ya bin mana gida wa hal ta rakala na aƙilu wa hal ko kuma baitin rulaita shi'iri hal ثم هل آتينهم أو يهولن دون ذاك همام ليت شعري هل ثم هل آتينهم أو يهولن دون ذاك همام to summa hal aka kawo hal bayan summa harafin adafi laita shiri hal summa hal atiyanhum aw yahulanna duna zaka himamu an gawo shi cikakke ko ba ne da rada da ko rada ne ya zama an yi wa an yi wa baitin ne kenan an yi wa tafilan ne in an ce an yahula min nuna za ka raga ne aka yi wa me aka wa bai shahidin menene a wani bahari ne a wani bahari ake kawo wannan baitin laita shiri hal summa a hal atiyanhum am yahulan min duni zaka rada am yahulan fa'ilatun min duni za mustaf'ilun karrada fa'ilun a wanne a hafifi ne ko to wani rarbi ne kenan wannan shahidin wani rarbe ne a shahidan rarbe ne ko ku fita jiharan disi halin rada tsayin kadar na ta jirfi amrina ba rarrabe na biyu ne shi ne ne mimi wanda aka yi masa ne fa'ilatun mustafilun fa'ilun amma hazufi ko rarbi wanda yake mahazufi a maimakon zo fa'ila tun sai zo fa'ila aka mai da shi fa'ilun mahazufi arrarbul mahazuf ne na rarbi wanda yake mahazufi to amma su malaman na ga inda suka ruwaito baita wancan malaman a ruri suka ruwaito haka har suka kawo shi shahidi su malaman na suka ruwaito shi da cewa laita shi'iri هل ثم هل آتينهم أم يهولن دون ذاك همام أم يهولن دون ذاك همام ya zama wurar bincikakke ne na farko ko am yahulan fa'ilatun na duna za mutafilu ka himamu fa'ilatun abin ne kawai ya abu a ciki ko to wannan kenan ita takan zo bayan adafi kuma wa am takan zo ubailaha kafin hal abu na takwas wanda hal ta bambanta da alhamza shine cewa ita alhamza ba za ka sa an ba kafin ita ba za ka ce am kaza am a kumta ba a kawo am ba wato kafin a faɗi alhamza amma ita hal ana faɗar am a iya faɗar am kafin a faɗe ta kamar قل من رب السماوات والارض قل الله قل فترتم من دوني اولياء لا نكون لا بصير نفع ولا ضر قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام هل تستوي الظلمات والنور ام تاشغا وهل شيني waje wato abu na na takwas daga cikin abubuwan wurare da aka ce sun halta bambanta da alhamza to sai ta bai wa zani kismanin hatam wannan rabobi ne lalle lalle an ƙara kawo rabobi gurare guda biyu wanda yake ita har ta bambanta da alhamza sai mu sake maimaita baitin madhuluna madhuluna ma madhuluha madhuluha mimi da dal sai ha'i mai duk yafiyu bihi wa misla kattati ma'al fi'lihi madhuluha muradunan nafiyu bihi wa misla kattati ma'al fi'lihi sai ni gaba da ku wuraren da ita ta hal ta bambanta da alhamza wuri nawa aka fada a ba takwas aka fada wuri takwas aka fada to a nan kuma za a faɗi ragowar guda biyu an ce da man gudi guri goma ne wa fara gat le hamzatin min ashara ta rubuta bambanta da alhamza ta fuska go ta fuskoki goma an faɗi takwas ga guda biyu abu na tara shine cewa madhuluha ita hal abinda ta shigarwa muradunan nafi bihi ta ya zama ana nufin korewa hal takan shigo akan magana ta zama ma'anata kama an ce ma ma kamar misali na qur'ani hal jaza'ul ihsani illa al ihsan kamar an ce ma jaza'ul ihsani illa al ihsan ba wani abu da za a yi sakamakon kyautata aiki sai ba da kyakkyawan sakamako ba da kyakkyawan sakamako shine kawai hal jaza'u nan hal kamar na fayyici ita ko alhamza ba ta zuwa haka alhamza ba ta zuwa irin wannan matsayin shi yasa ita ba da za ka fara magana da ita ka kawo istisnai ehem ba ka ce a kama zaidun illa amru ko abin da ya kama da haka ba ko a zaidun